الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tauje ilmul qira'at bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 65 kenan da shidda ko 66 to muna cikin suratu yunus muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to madalla mun yi bayani a aya ta 90 ta 88 zuwa aya ta 92 a cikin wato suratu yunus sai dai mun yi mantuwa kaɗan a aya ta 90 wajen wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf qala amantu innahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il to ya an karanta da innahu wato bi kasril hamza sun kace alal istinaf kidan magana wata sabuwar magana ce ba ta da alaka da amantu ta fuskar wato i'rabi da nahwu sannan kuma ya an karanta da fatha to sai a dauke shi mahallu han nasbu maf'ulun bihi an gane ko li'anna shi kalma ta amantu bi ma'ana saddaqtu kidan saddaqtu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il koko sun kace ala isqatil ba kidan amantu bi annahu la ilaha بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل an gane ko ya danganta daga sabanin qira'at ke innahu isti'nafina annahu ko ya zamanto shine yana matsayin maf'ulun bihi ko ko an shafi harfu wato aljar bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin to almuhimmu dai fir'auna ya so ya tuba amma tuban bai yi ba to ayar da za mu tashi a kanta wadda akwai taujuhil qira'at wato aya ce ta 101 har zuwa aya ta 103 inda Allah subhanahu wata'ala ya ce qulin zuru ma za fi samawati wal ard ko ba haka ba to qulin zuru kinnan wato yana da imamu asim da imamu hamza da imamu yaqub sun karanta qulin zuru ma'ana an yi malamun kasra qulin zuru dama sukuni in harufa guda biyu suka haɗu masu sukuni na farko kasra ake mishi wannan shine galibi amma wani lokaci ana masa fatha wani lokaci ana masa mi dhamma in harufa masu sukuni sun ka haɗu kaga kaman min Allah kaga min harful jarrina da an kai masa abinda sai an ka ce min Allah fatha ce aka yi to wani lokaci kuma ana yin dhamma kuma ana yin kasra qulin zuru sauran qura sun karanta qulun zuru saboda asalin fi'ilin unzuruni to min hamzatul wasli idan harafi na uku ya zo bayan ta in an hada da ita yana da dhamma to ita dhamma take dauka uktub uqtulu yusufa usluk yadaka fi jaybika kina su hankalta ma asalin fi'ilin dhamma ake yi sai an ka ce qulun zuru an gane ko su ko waɗancan sun kalli cewa a a sake nani sun ka haɗu sai an ka ce ƙolin zuru ka ce ku kalla ma za fi samawati wal ard in ka gada maka ce ma za mafulun bihi ce an haɗa ta zan suna ko ka ce ma ismul mausul ce an gane ko kenan mallazi an gane ko ka koma allazi gaba ɗaya tunda istifhamiyya ce ya an duke ta istifhamiyya ما الذي في السماوات والارض كنا ما هذا الذي في السماوات والارض sai da manto ma ce da ismul ishara kenan in ka ce kolin zuru ma za ka ɗauke ta matsayin an haɗata don suna guda shine mafulun bihi in ka ɗauke ta ma istifhamiya ce za ismul ishara ce sai da manto jumla ce ta mubtada wal khabar fi mahallin nasbi maf'ulun bihi kenan sai da manto jumla ce an maf'ulun bihi wancan kuma mufrad ne tun da ma za ya koma ismi gaba daya almuhimmu dai ka tambayi ka ce ku kalla menene ke cikin sammai da kasai duk abin da ke cikin sammai da kasai yana nuna akwai Allah da kaga halitta Allah ta nuna akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid wal ard kuma nan ba kasa guda ake nuhi ba jinsul ard tunda ya zo mufrad sai Allah ya ce to wa ma tughnil ayatu ayoyi waɗanda ake karantawa da ayoyi waɗanda ake gani ba su amfani wan nuzur da masu gargadi ko wan nuzur da gargadi an gane ko wan nuzur da masu gargadi shine an nuzur inda ya zama to an nazir ne yana iya ɗauka kenan gargadi ko ko ya zama to wato masu mai gargadi wannuzur da masu gargadi ba su da amfani an kaumin layu in daga mutanen da ba sa yin imani wanda ya nuna cewa ashe yin nazari cikin halittar samai da kasai da yin nazari cikin ayoyin Allah in mutum bai ba za a tambaye shi domin al'amru fi wujub sai Allah ce fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalu min qablihim ba komai suke jira ba sai kwanaki na muta ba komai suke jira ba illa domin hal istifhami da nafi in sun ka zo abin nan bayan illa hasar take nufi ba komai suke jira ba sai irin tamkar kwanakin mutane da sun ka gabata gabaninsu ayyam jam'i wato asalin shi aiwam ne jam'i ne na yau to kul fantaziru ka ce ku jira inni ma'akum minal muntazirin ni ina masu ina daga cikin masu jira an gane ko na al'amru litahdidi tsoratarwa ne to sai Allah ya ce thumma nunajji rusulana abu amru mun fada a cikin ƙur'ani yana karantawa ruslana yana masinin sukuni amma ma'anan ba ta canzawa duk ɗaya ne za mu tsiratar da manzanninmu in ji Allah wallazi na amun da sun kai imani wanga yana daga cikin cikin usulul tafsir an gane ko akwai qa'idatul ijmal wa tafsir ba Allah ya ce za mu tsiratar da manzanninmu da sun kai imani ba to ai akwai kisoshin annabawa walamma jaa amruna falamma jaa amruna to dukkan yadda Allah ya tsiratar da annabawa sai ka dauko shi na fata an fahimce ni kidan kaga ayoyin da su fassara wannan aya suna da yawa ya an ka tsiratar da su ina fata an fahimce ni annabi Musa an tsiratar da shi to ya aka tsiratar da shi tunda Allah ya ce zamu tsiratar da manzannin mu annabi Hud ya an ka tsiratar da shi annabi Nuhu ya an ka tsiratar da shi ka kama jawo ayoyi sai kaga shi sai Allah ya ce to kazalika haqqan alaina haqqi ne akan mu kidan kamar yadda mun ka tsiratar da waɗanda sun ka gabata haƙƙi ne akan mu ma'ana ba dole bane akan Allah falala ce dan nan alaina tufidul wujub amma Allah babu abin da yake wajibi akan sa nunjil mu'minina ko muke tseratar da mu'minnai an gane ko Imam Yaqub ya karanta nunajjil mu'minina kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina a thumma nunajji rusulana Imam Yaqub ya karanta thumma nunji rusulana kinan za mu tseratar da manzanninmu nun ji daga an ja yun ji in ja'an nunajji daga najja yunajji tanjiyatan ba san ko ana fahimta ta ba yawwa za mu tseratar da su ko ya zamanto duk ma'anar su guda ko ya zamanto a'a nunajji ya fi karfin ma'ana tseratarwar in ma mutum yana shakka nunji to nunajji kenan waccan sai ta baka cewa tabbat ne an gane ko ko kuma idan to a tseratarwar ta bambanta domin ta wani da ta wani ko ko farkon ta nunji karshe kuma nunaji an kai karshe kenan an gari ko ko wani annabi ya wani annabi fuskantar kalubale wani an kace summa nunji wani kuma ya fuskanci kalubale mai yawa an kace summa nunaji eh summa nunaji rusulana an gari ko yawwa rusulana wallazina amanu عفوا ثم ننجي رسلنا ثم ننجي رسلنا يعقوب ya karanta abin nan nunji sai Allah ce kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina hafsu da kisa'i da yaqub sun karanta nunjil mu'minina muke tsiratar da mu'minai sauran kuma sun karanta nunajjil mu'minina za mu tsiratar da masu imani an gane ko yawwa to anan cikin ka'ida ta usulul fiqhi mala abdullahi nun nunajji ko nunjil mu'minina muke tsiratar da mu'minnai bai kawo sunaye ba sai kawo sifa don ya baka illar da ta sa Allah yake tsiratar da su muna ganewa eh limadha anjahumullah li'annahum li'annahum amanu ko li'imanihim ko li'annahum mu'minun su ko kafirai kenan to tunda Allah ya ce nunajjil mu'minina to kafirai fa eh to mi zai samu su su yawwa kenan yana ba a ciratar da kafirai kaji Allah subhanahu wata'ala yake cewa abin nan walamma ja'a amruna ko ba haka ba najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min adabin ghaliz ko ko kuma kissa ta annabi salih falamma ja'a amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna an gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce wa min khizi yawmi idh inna rabbaka huwal qawiyul aziz wa akhadha alladhina zalamu as-sayha ko ba karan bane su kenan wadancan su abinda mafhumin shi yake ba suwa azaba za ta shahe su ina fata an fahimce ni wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin a cikin suratu hud ko ba haka ba aya ta 67 to yanzu aya kai mun ketare wata aya kuma ko yanzu aya ta 96 mun ketare ta inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa za mu koma bayanta don saboda ma'anar ta fito fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika in ka kasance kana shakka daga cikin abin da muka sauka maka wannan suke cewa al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihi ummatuhu al'ummarsa ake nuhi don shi ba zai yi shakka ba an gane ko fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka an gane ko imam ibnu kathir al-makki da imam al-kisai al-kufi an-nahwi al-qari al-muqri da imam khalaf an gane ko al-kufi sun karanta fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qablik fasal sai an kai iltiqa'u sakin an kai kasar an kace fasalil ladina yaqra'una sauran sun karanta fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qabli cikin larabci in ka diba cikin kutubu sarf akwai fi'ilan da suke da fi'ili amri guda biyu an gane ko wanga yana daga cikin su sa'ala yas'alu ana cewa is'al kuma ana cewa sal sal bani isra'ila kama atainahum min ayatin bayyina was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatun yu'badun to da an kace tambayi ahlul kitabi malamai sun ce nan masu imanin su ake nufi domin ba makareta daga cikin su ba an gane ko eh ko da tambayar zai to ma'ana wasu sun ce a ba tambayar su ake ake nufi ba kawai dai an ce dai tambaye su ne amma ba dan saboda ana bukata a tambaye su ba a an kace a masu gaskiya daga cikin su suna bayyana gaskiya laqad ja'aka al-haqqu min rabbik dan da wannan ne suke cewa kinan isra'iliyat ana yi tafsiri da su a'a ba a tafsiri da su sai an samu listin da ya gaskata a gaskata in an samu listin da ya karyata a karyata in ba a samu listin da ya gaskata a karyata ba a bar su nan dan ba a sani ba ko shi na daga cikin wanda ba su canza ba wallahu a'lam sai Allah ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbik wallahi tabbat gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtari mun ka ce suratul Ali Imran ita ɗaya ta adda falata kun minal mumtarina saboda siyakin zancen da ake kan shi a cikin bakara da an'am da yunus mai ƙarhi ne an gane ko shi ko siyakin Ali Imran matu ba mai ƙarfi ba ne irin wannan tunda siyakin bakara ana zancen alƙibla ne sun yi ta kawo shubuhuhi sai an ka ce falata kula kullum wujahatun huwa mawliya wato alladina abin nan falata kunanna min almumtarin sannan can cikin suratul abin nan an'am nan ma an ka ce falata kunanna min almumtarin wa tammat kalimatu rabbika saboda ana zancin jayar da kafirai ne suke yi halla la ce walau walau annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alayhim kull shay'in qubla ha an kadu afa ghayra allahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala walladhina atainahum alkitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaq fala takunanna min almumtarin an gane ko tunda nan atainahum ahlul kitaba ana zancin yahudawa ne da kristoci amma kuma sha'anin alqibla ayyana magana ne kan yahudawa masu ilimi ne waɗanda suke da ɓanna shi yasa an kan falata kunan na an gane ko haka cikin suratul eh, an'am haka cikin suratul mi cikin suratul yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna har in zalitun da zancen ahlul kitabi akai yahudawa su ne kan farko don ana zancen halakar da fir'auna ana magana annabi musa amma can cikin suratul ali imran ana magana ne kan mi kan ahalul kitabi amma mi kiristoci su ko kiristoci galibi iliminsu bai kai na ahal- na- na- na yahudawa ba saboda attaura ita ce tushe ma'ana ita ce gaba muna ganewa to sannan kuma eh, yahudawa suna da ilimi sai dai banna su ko kiristoci in ka diri aqida su zaka iska akwai hayaniya cikin ta ba masu ilimi ne kwarai ba shi yasa an ka kira su ad-dallin al-maghdubi alaihim kuma an ka ce su ne yahudawa shi yasa kuma aqidar su da an ka zo falata kun minal mutane ba a kanunu taukid as-saqila ba sai an kami al-khafifa kuma da jin saqila ai ka san tahi nauyi mai nauyi ko tahi ya dauka to saboda su Allah ya ce eh, inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun to su da kike cewa annabi isa Allah ne sai an kai tashbihu wato tashbihil lil- al'agrab bilgarib domin halitta annabi adamu ta haiban mamaki bisa ga tuni ta annabi isa tunda sun ce annabi isa dan allah ne kuma kenan ya zan allah wani iyazu billah hujjar su saboda bai da uba ba a haife shi ta hanyar ma- ma- ma- uba ba to amma shi annabi adamu su kiristocin da yahudawa ai sun yarda shi bai da uba bai da uba to su kiristocin da bi sun kace shi dan allah ne ko allah ne kuma ba su ce ma shi annabi adamu allah bane kaga annabi adamu shi ya cancanta to su ba bukatar sai an ka musu falata kunan na don hujjar wadiha ce malaman balaga sun ka faɗi wannan to sai Allah ya ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayati llahi kaka kasance daga cikin wanda sun kar sun ka uh, karyatar da ayoyin Allah na ana nufin kenan al'umma sun ka ce fatakuna fatakuna minal khasirin sai kasance daga cikin wanda sun kai hasara to inda tawjihul qira'at yake innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna lalle waɗanda kalimar ubangijinka ta tabbata a gare su ta azaba kenan la yu'minu ba za su yi imani ba imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibnu amir ad-dimashqi sun karanta innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika wadanda kalmomin ubangiji sun tabbata a gare su yan kace kalimatu rabbika ah, kalima guda kalimatu jam'i ne ko kuma ya zamanto kalimatu rabbika ya koma ma'anar jam'i an gane ko saboda mufrad dai an kai idafa shi zuwa ga ma'arifa muna ganewa kenan ma'anar shi ta koma jam'i kamar yadda Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ana cewa wani imomin Allah ake nufi don wa in ta'uddu an umallahi la tuhsuha ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shine abin da ya kamata wato mu gani an gane ko yawwa to in mun ce kalmar Allah wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in in mun ce kalmomi saboda wannan abu ya zo cikin littattafan farko kuma cikin alkur'ani ma an ambace shi wurare daban-daban ya zan kalimatu kenan an gane ko wallahu ta'ala alam aya wadda zamu doka cikin suratu yunus aya ta karshe game da tawjihul qira'at ita ce wato abin nan aya ta 109 amma sai mun hada ta da aya ta 108 Allah ce kul kace ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga wajen ubangijin ku shine alqur'ani faman ihtada duk wanda ya shirya fa inna ma yahtadi li nafsihi to ya shirya ne don kanshi an gane ko don baka cutar da Allah da komai ba don baka bauta ma Allah ba to waɗanda ga bauta ma Allah ya abuduhu ahlus samawati wal ard to dan kai ka bijire to sai an kai وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أن قال يكو ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ما سهر دا القرآن فمن اهتدى فلنفسه أتكن سورة الزمر إتكن فلنفسه سورا كما فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها دو وند يبتشي تو يبتشي ne akan mi akan kanshi don kanshi za ta kari shi zai shiga wuta Allah kai mu da tsari yasa wanda yake nuna duk umarnin da Allah ya yi don maslahan mu ne a duniya da lahira ko mun gane ko ba mu gane ba duk hannun da Allah ya yi to sharrin zai kawo zai dawo ne akan mu an gane ko a duniya da lahira ko mun gane ko ba mu gane ba Allah kai mu da tsari can cikin suratul isra wa man dalla fa inna ma yudillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra nan kuma wa man dalla fa inna ma yudillu alaiha wa ma ana alaikum biwakil ni ba mai tsaro ne gare ku ba to sai Allah ce wattabi ma yuha ilayka ka bi abinda an ka saukar maka wagga ma mausuliya ce alladhi wato yuha ilayka ne ta shahidut ayoyin alqur'ani wagga ma duk qur'ani ya shiga cikin alramma alladhi yuha ilayka shine qur'ani kaga tafsirin ta sai kaga ka shiga aiki eh mausuliya ce alladhi ake kaddarawa wurin ta an gane ko in ka kaddara alladhi sai shi baka ma'anarta shi yasa kikin ta mausuliya oh ban ji ba ah to gidan an kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi to shikenan duk qur'ani ya shiga cikin ta malam bello kamar inda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu sai ce mi wa ma nahakum anhu fantahu wanda ma mausuliya guda biyu duk sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta shige cikin ta ma ata kuma rasul duk abin da mazo zo kuma da shi fa khuduhu ku rike shi wa ma na hakum anhu duk abin da hare ku fantahu ko hannu sun da gaba ɗaya ta shige cikin su har qur'anin ma ya shiga ciki don saboda abin da yazo da shi kenan Allahumma amin to wasbir kai hakuri sai ce mi hatta yahkum Allah haƙin Allah har sai Allah ya hukunci nan wanga hatta tufidul ghaya ko to wanga aya kuma wace iri ce wanga sura wace iri ce suratu yunus makkiya ce to an ce shi hankuri har Allah shi hukunci mafhumul ghaya to ina ina hukunci shi Allah ya hukunci a duniya Allah zai hukunci a lahira kuma Allah zai hukunci to na hatta yahkum Allah gaya ta duniya ta bayyana kuma tana ga bayyana sauran ta lahira an gane ko sai Allah ya hukunci Allah ya hukunci tsakanin shi da su a badar a uhud ya yi hukunci a duk yaƙi-yaƙin da an kai Allah ya hukunci ya nuna mai gaskiya kuma Allah ya hukunci hujjojin shiga sunan sun bayyana ko bayan ya tahi an gane kuma goya bayan shi su ne saman makiya ko ba wani lokacin ba mu rijaye su da makami ba dai mu an rike da gaskiya mu rijaye su ta fuska hujja ko ba gare bane dauki ayat suratul anfal in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in kuna neman hukunci to Allah ya hukunci badar an yi kace-kace da su ko ba gare bane da sauran wurare shi ba annabi shu'aib ya ce wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu satami fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa yace sai an kulli sai Allah hukunci to Allah ya hukunci ko ba ka dan bane Allah ya ce walam ma jaa amruna najjayna shu'aiban walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhatil ladina zalamu as-sayha kaga wato kissa ta annabi abin nan salih ba a kawo ta'un ba cikin hud sai an ka cewa a hadar ladina zalamu saiha an gane ko kissa ta annabi shu'aib an ka cewa akhadhatil ladina zalamu saiha saboda as-saiha muannas ne lafzi ghairu haqiqi to su ma Allah ya hukunci kenan kaga hatta ya hukuma Allah sai Allah ya hukunci Allah ya tsirtar da shi halakar da su nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hukunci a nan duniya gashi na an gani kuma lahira za a yi hukunci muminai su yi aljanna su ko su wuta Allah kai mana tsari wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu yin hukunci imam qalun rawina nafi da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam al-kisai al-kufi da imam abu ja'far al-madani sun karanta wa huwa khairul hakimin to nan babu sabanin kira wato akwai sabanin karantawa amma babu sabanin ma'ana wannan shine ya kamu wato karshen suratu wato yunus kenan yanzu kuma za mu tashi a cikin suratu wato hud suratu hud wato ayat da za mu tashi a kanta ta farko idan muka duba wato ita ce aya ta shidda nan za mu hara taujih na wato ilmul qira'at an gane ko aya ta shidda inda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi sai ce mi illa ala Allah rizquha babu wata dabba da ke bisa doron ƙasa an gane ko to na alal ard wasu ce kenan fil ardi dabba a ƙasa take mun gane ko sai zaman to fil ardi don yayi qaidina wasu malamai suka ce a ba qaidi bane ana samun dabba a sama don ya ce min ayati khalqus samawati wal ardi wa bassa fihima min dabba fihi ma yana kuma zuwa ga sama da ƙasa kina sai zama to litta akidi na kawai ba lil qaidi ba don an ce qaidi kenan dabba ba a samun ta sai ƙasa in kuma an ce ta akidi na kenan fil ardi dan da an maka cikin ƙasa da kamar da yace fa wailu lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim ai ba a rubutu sai da hannu ina fata an fahimta wasu ka ce fihi ma yana koma ne zuwa ga ƙasa bai kuma zuwa ga sammai an ka ce a'a fihi ma an ka ce jinsin sammai da ƙasai sai zaman to dabba dai ana iya samun ta a ƙasa ko a sama in mun ɗauki zahirin aya sannan dabba asalin shi daga dabba ya dubbuna mai tafiya kaɗan kaɗan yamshi huwainan ba sani ko mun fahimta ba suna kawo wani hadisi dabba ilaikum da'ul umam ciyon mutanen da sun ka gabata ya zo gare ku waɗansu malamai sun da'afa wannan hadisi wasu kuma sun inganta shi ina fata an fahimce ni yawwa to da yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha aslin dabba wato dabiba ne fa'ila ne an gane ko ismul fa'il ne saboda ba'un da ba'un sun zo sai an kai sai an kai tashbihi an kai cewa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha face arzikinta yana wajen wa yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala alallahi saman Allah amma ana nufin gun Allah la yi zuzul isti'la alallahi la haqiqatan ya ce mi wala majazan ina fata an fahimci ni yawwa akwai irin ta a cikin suratu al'an'am kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irin ya tsiru bi janahihi a can sai Allah ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san mustaqarraha matabbatarta inda za ta tabbata wa mustawda'aha mun yi bayanin wannan kalmomi akwai cikin cikin suratul an'am fa mus abin nan fa mustaqarrun wa mustawda an gane ko to can ana samun fa mustaqirrun an gane ko wa mustawda don mun yi taujihin su mustaqir ismul fa'il ne mustaqarr kuma makanul istiqrar kuma yana iya daukar ismul maf'ul kuma yana iya daukar abin nan yana iya ɗaukar zarfin zamani ko zarfin makan sai Allah ya ce mi kullum fi kitabin mubi dukkan suna cikin littafi bayyananne wanda kuma shi ne mi shi ne lauh al-mahfuz littafi ne wanda yake bayyananne ko ko littafi ne mai bayyanawa mai bayyana wato mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala an gani ko yawwa to don haka waɗanda suke cewa turawa suna kafa hujja da wannan aya don su yaudari mutane sai ce to an ce kowace dabba arzikinta na wajen Allah to ya an kawo suke mutuwa da mutuwa duk da yunwa malam bello ya an suke mutuwa da mutuwa da yunwa sai a ce musu a mutuwa da yunwa abincinsu na ya ƙari sannan su turawa da suke cewa muna aihuwa muna barin yaya cikin wahala sai mutu musu a'a kuna annan kuna kawo sojojinku kuna ba mai kasashen mutane kuna tsaci arziki kuna kai ma yayanku yawwa to wannan shi ne abin da ya kamata mu gani to almuhimmu dai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa alladhi khalaq wa huwa alladhi akwai qurra da sun karanta wahwa mun faɗi su qalun rawi na da abu abin nan da abu amur ibn al'ala da imamu kisa'i da imamu abu ja'far sun karanta wahwa wa huwa allazi Allah shine wanda ya halitta me yasa an kawo allazi li yufid al-hasr shi kadai ne da ana cewa wa huwa khalaqa as-samawati wal ard amma allazi nan tana da shi kadai ne Allah shi kadai ne halicci sammai wal ard da kasai na aljinsiyya ce fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shidda kwanaki shidda namu ko na wajen Allah ya bar su mutlaqa ko dai namuna ko na wajen Allah ne tunda wa inda yawman inda rabbika ka alfi sanatu mimma ta'udun duk dai yana nuna dai an halice su cikin kwana shidda wa kana arshuhu ala alma'i al'arshin Allah ya kasance mi akan ruwa masu cewa in an ce al'arshi dokokin Allah kuma sai a ce dokokin Allah suna saman ruwa to bisa kasa babu dokokin Allah wace irin fassara ce wannan kaga wannan hayaniya ce to yayi wannan wa kana arshu alal ma wannan ya nuna halitta al arshi ta gabace ni ta gabace halitta samai da kasai don yace wa kana arshu alal ma'i bayan ya zancen an halitta samai da kasai yace wa kana arshu alal ma kenan qabla khalqis samawati wal ard shi yasa sun ka tafi cewa al arshi shine farkon abin da an ka halitta wasu ka ce alƙalami shine farkon abin da an ka halitta an gane ko akwai maganganu na malamai amma zahiri ya fito al'arshi aka fara halitta to kuma an ce shi na sama ruwa kinan ya nuna ruwan ma su ma an halicce su kafin ni kafin halitta sammai da kasai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci sammai da kasai don ya jarrabe ku a to kuma ya ce ya halicce ku allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an gane ko to ya halicci rayuwa da mutuwa kinan ya halicce ya halicci sammai da kasai don ya jarrabe ku domin in an halicci sammai da kasai in ba an halicce ku ba halicci sammai da kasai ba to ina za ku rayu kenan halittar sammai da kasai tana cikin cikon jarrabawa da za a yi muku a gani za ku yi imani za ku bi Allah ko ba za ku bi Allah ba za ku yarda Allah halicce su ko ku ce na curce ta halicce su liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarrabe ku bai ce wali wali yabluwakunna ba لتغليب جانب الذكوري على جانب الإناث دون جربا وتألا تشاهي ماذا تشاهي ماذا سيتي أحسنكم أيكم أحسن عملا بيتي أكثركم عملا با دون ما أيكي مي يوا أكي سوبا مي مي مي أبنن مي كيو تو مي كيو دين إن يا يوا أنا سو أما إن يا يوا bai da kyau to ba a so ko kadan ya yi shi mai kyau mun gane ko shi yasa malam bahaushe yake da karin magana mugun abu mai arhab banza wala in kulta idan ka ce innakum mab'usuna tabbat ku za a tayar da ku min ba'dil mauti bayan kun mutu la yaqulanna alladhina kafaru tabbat kafirai za su ce ko in hadha illa sihrun mubin wannan ba komi bane sai ni sai sihiri wanda yake wato bayyananne imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf wadanda rukufiyun ne sun karanta in hadha illa sahirun mubin wannan ba komi bane sai mai sihiri to kaga kira da tace in hadha illa sahirun mubin saboda da an ce wala in qulta in kaci kuma in hadha illa sahirun mubin ita ma tana tafiya saboda in an samu mai sihiri za a samu ni eh yawa sai a samu sihiri tunda bai yiwa a samu sihiri ba a samu mai yin shi ba to kaga dai za su ce manzo Allah sallallahu mai sihiri ne ko ku su ce wannan abin da yake faɗa ko ya zo da shi sihiri ne bayyananni Allah ya kyauta to wannan kaji tauhihin wannan qira'a ta abin nan to ayat da za mu ɗauka ta gaba aya ta ashirin daidai a cikin suratu wato hud amma ba za ta ɗauku ba dole sai an haɗo ta da ayoyi guda biyu da suke gabanta Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba wani na an mafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ala Allah ya jingina ta ga Allah ba a cewa saman Allah ko la yuzul isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan Allah ce ulaika yu'raduna ala rabbihim wadannan ana bijiro da su ga ubangijin su wa yaqulu al-ashhadu masu shaida suna cewa haula illadina kadabu ala rabbihim wadannan su sun kai ƙarya ga ubangijin su ala la'natullahi ala adh-dhalimin ala harful istiftah malaman zuri sun kace ku saurara la'natullahi la'ana Allah ta tabbata ala adh-dhalimin akan azzalumai ana nufin nan kafirai alladina yasudduna an sabilillah tafsirul qur'an bil qur'an al-muttasil gashi na an fassara abin da ake nufi da azzalumai waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah kiran ya suddunan nasa an sabilillah wa yabghunaha iwajan suna son suna nema nan ba gane na nema ba ta'addanci ba suna neman hanyar Allah ta zama to iwajan a karkace wa hum bil akhirati hum kafiruna su game da lahira kafirai ne sun bijiri kan kinan zalimi ya tabbata nan kafirai ake nufi to anan masu har da malaman har da alkur'ani sun kace wa hum bil akhirati hum kafiruna akwai cikin hud akwai cikin yusuf akwai cikin kuma a'raf sai dai na a'raf shi hum guda ne gare shi wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijab amma na hud da yusuf hum biyu gare shi wa hum bil akhirati hum kafiruna in kana cikin hud da da yusuf hum biyu zaka kawo a'raf kuma ka kawo guda mun ji wannan da kyau abu na biyu wannan yana nuna wanda ya ma inda idan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar in kai manzo Allah sallallahu alaihi ƙarya da gangan to ka nemi makanka wuri na wuta kaga shi yasa kenan sai an yi taka tsantsan a tabbatar da ingancin hadisi mun gane ko to ina ga wanda kuma yi ma Allah ƙarya shi yasa ibn al-qayyim cikin ilamul muwaqqi'in da zai fara bayani sai ya bude da mi sai ya bude da aya qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan sai ce mi wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ce Allah ya hada shirka da yi masa ƙarya tare wuri guda dan ka san yi ma Allah ƙarya babban bala'i na to ina masu tafsiri waɗanda ba su cancanta ba don in ba cancanta ba ƙarya ta kai ma Allah tun da kamar haka cancanta mana ko kuka ce Allah ya ce ma babu ayat kaga dai ƙarya ta tabbata Allah kai muna sani ko yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka dauko hadisi kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina hadisin yake a wani littafi ina ingancin shi yasa da awa ba wasa bace mutane su yi hattara mun gane ko to kalima ta iwaj malamai sun kace yan an ce awaj ita ce karkata ta zahiri wadda ake gani yan an ce iwaj karkata wadda ba a gani shi yasa ce wa yabghuna ha iwajan kaga da yake hanya ta imani ba ba abu da wanda ake gani ba sai ce iwajan amma cikin taha sai ce wa yasalunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha ai wajen bai ce a wajen ba kuma kasa ana ganin ta an kace to saboda la tara fiha ai wajen ba karkata ta zahiri ba a'a hadda karkata ta batini wadda yanzu in ma sun yin aikin hanya zaka ga suna kawo na'urori suna aunawa karkata wadda ba a gani da ido in an sa na'ura za a ganin ta to ko irin wannan la tara fiha ai wajen kiyama ba a ganin ta kaji balaga ta qur'ani to sai Allah ya ce ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard ka inda tawjihul qira'ati yake shi yasa wani lokaci muke komawa aya ta baya mu dan dauko wadancan da ake magana kansu kaga yace ya kamata ya ce ha ulai sai ce ulaika an gane ko saboda an nisantar da su ne daga rahama Allah ba su da wata kima ulaika yunaduna min makarin ba'id shi yasa ce ulaika tare da kuma yace wahum bil akhirati kafirun kun bai bai jima da ƙari bayani kansu ba yace lam yakunu mu'jizina fil ardi ba su kasance masu tsere ma Allah ba fil ardi a bisa doron kasa yasa bai ce wala fi sama'i ba saboda a kasa suka rayuwa shi sai ce fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ba su da waɗansu majibin tallamari an gane ko waɗanda ba Allah ba a'a suna ɗaukar su majibin tallamari amma banzata waliyin su na gaskiya shine Allah wa ruddu ila Allah maulahumul haqq sai Allah ce yudha'afu lahumul azab ana lillimka musu azaba yudha'afu ibn kasir al-makki da ibn amir al-dimashqi da kuma abu ja'far al-madani da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta yudha'afu lahum al-azab ana lillinka musu azaba nan in kaga dama kace da yudha'afu yufa'alu ne kenan daga fa'ala yufa'ilu mufa'alatan yudha'afu kuma shi ko daga dha'afa yudha'ifu tad'ifan ana lillinka musu azaba ko kace duk ma'anar su daya ko kace a'a sashen su ana lillin kamai shi ma sashen su ana lillin kamai sai dai ta wani tahi ta wani to yi da'afu tahi wasu kafirai sun fi wasu yawan azaba shi sa Allah ce annaru yurdu alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab munafiqi Allah ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira ko ba kan bane to da sauran ayoyi na ma'ida da an kace faman yakfur ba'd minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin wannan su malamai suka ce da sun kaji haka sun kace kada a saukar wasu sun kace a'a sun ce a saukar to ko sun ce a saukar fa man yakfur ba'du minkum yati wanda ya kafirta ba shi ke nuna cewa ba dan an saukar sun kafirta bi anna shart la yaqtadi alwuqu wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannama kan kace mala'iku wanda yace shi Allah ne kuma cikin su ba a samu wanda yace ba ba sani ko mun fahimta ba tau almuhimmu dai waɗanda suke innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar da kuma ashaddu an-nasi adaban ko ba ka dan bari al-musawwiruna da kuma ashaddu an-nasi adaban ko ba ka dan bari man qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan to duk waɗanda dai wasu malamai sun ce ka hada su duk suna daga cikin waɗanda sun kafi kowane azaba za a kai su wuri ne na ƙarshe ko sun kace a'a kowane za a danganta shi zuwa ga abin nan su su fir'auna saboda sun yi iddiayin uluhiyya to cikin kafirai su suna sama saboda su har ƙari na kafirci sun kai ba wani Allah sun kabauta ba kaɗai sun ce su alloli ne shi ko almusawwiru nan wanda suka fi kowa azaba almusawwiru sun kace cikin musulmai an gane ko waɗanda sun kai kamar timsal amma ba su bauta mishi ba su kuma wadancan kafirai ashaddun nasi azaba sun fi su azaba saboda sun yi sassaka kuma sun bauta da shi ko wani sai ka danganta shi zuwa ga abin da yake da alaka da shi shi ko cikin wadanda sun kai kisa babu ashaddun nasi azaban irin man qatala nabiyya cikin kuma wadanda an ka kashe akan wato sun saba ma gaskiya babu wanda adda azaba irin man qatala hu nabiyyi sai ka samu ka hahada in ba haka nan ba da dan qur'ani yuna da hashi sai ya shiga cikin nan ya an tambaye shi alu fir'auna ashaddu al'azab da la u'adibuhu ahad ahad azaban fa inni u'adibuhu azaban la u'adibuhu ahadan min al'alamin da innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar tuskin su hitsanin azaba a gani cikin waɗanda sun ka ɓoye wani abu na imani ko musulunci babu ashaddu nasi azaban irin al-munafiqin sai ce fi ad-darki al-asfali min an-nar su ko waɗancan fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahad min al'alamin in ma an samu wanda ya kafircin kuma an saukar tunda sharuɗa ne sai sun cika to kuma cikin waɗanda sun ka nemi wani abu suka bijire babu wanda za a yi ma'azaba irin nasu ko min al'alamin fi alami zamanihim babu wanda za a yi ma'azaba a irin zamanin su irin su kaji yadda za ka tafiya ana lillimka musu azaba nan akwai al'ijimal an gane ko ijimali yadda za a lillimka musu azaba kullama khabat zidnahum sa'ira wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa da kuma mi da kuma fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar ko fadhuqu falan nazidakum illa azaba dusu cikin yudha'afu lahum al'azab al-ijmal wa at-tafsil ka'ida ce tana da amfani kwarai da gaske sai Allah ce ma kanu yastati'una as-sam'a ba su kasance suna mi ba suna da ikon ji wa ma kanu yubsirun ba su kasance suna mi ba suna suna gani mm wasu nan sun ce to kenan a nan duniya ne a nan duniya ne ba sa jin wa'azin da ake musu ma'ana ba sa karba kuma ba sa ganin gaskiya wasu malamai sun ce lahira na azabar da ake musu sai sun kai inda ba sa ji ba sa gani subhanallah lamari ya ɓaci Allah kai mu da tsari to wannan shi ne abinda zamu iya cewa akan wannan aya wallahu ta'ala a'lam na'am to aya ta gaba aya ce ta 24 amma ba za mu fahimci bayanin ba sai mun haɗo ta da ayoyin da suke gabanta tun daga ta 21 sai Allah ce to ula'ikan ladina khasiru anfusahum bayan an yi magana su waɗancan kafirai an yi zancen wahun bil akhiratuhum kafirun ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard ko sai an ce ulaika alladhina khasiru anfusahum sune wanda sun kai hasarar kawunan su Allah kai mu nasari wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda sun kasance suna kirkirawa na ƙarya ya bace ya faku daga gare su sai Allah ce la jarama annahum fil akhiratihum al akhsaruna ba makawaran da tashin alkiyama sune mafi hasara kenan sun yi hasara akwai waɗanda sun kai hasara ko suka fi su hasara can cikin suratu an-nahl akwai la jarma annahum fil akhirati humul khasiruna nan kuma akhsaruna da haka mai hadda alqur'ani an gane ko in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani ya kawo bambanci tsakanin waɗanda waɗanda da an ka sifanta da sun yi hasara da wancan da an ka ce waɗanda sun yi hasara domin mafi hasara ba da yake da wanda ya yi hasara ba ishtaraka fi al-khusran wa faqa ahaduhum al-akhar to sai Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati wanda sun kai imani sun ka aikata aiki na gari wa akhbatu ila rabbihim sun kai kankan da kai an gane ko zuwa ga ubangijin su dama duk wanda bai kankan da kai zuwa ga Allah ba babu shi ba aljanna don yayi ma Allah girman kai kenan innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamaru fi sammil khiyat Allah kai mu tsari ulaika ashabul janna to su wanda sun kai kankan da kai su ne yan aljanna hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta to ga aya ta 24 masalul fariqaini misalin jama'a guda biyu kenan ta waccan na kafirai wa hum bil akhirati hum kafirun da kuma mi da kuma ta mu'minai innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim wannan jama'a ta mu'minai da ta kafirai kal a'ma kaman misalin makaho ne wal asammi da mi da kurma walbasiri da mai gani wasamiya da kuma mai mai ji nan an yi allafu wan nashru almurattab ko kuma almuqabala almurattaba da an ka kawo al'a'ama ya kamata a ce kal'a'ama wal basiri sai a ce wal asammi was sami'i amma sai an ka kawo al'a'ama an ka kawo al'asammu kishiyoyi abin biyu kenan sannan aka kawo kishiyoyin su wal basiri was sami'a sai dai murattab ne saboda da an ka kawo al'a'ma sai aka kawo kishiyarsa ta farko albasir da aka kawo al'asami sannan an ka kawo astamiya kina yadda an ka kawo su haka an ka kawo kishiyoyin su jere sai Allah ce hal yastawi yani masala yanzu suna daidaita a wajen misali kinan jama'a din ake nufi aljins aljinsani hal yastawi yani masala dan ba ba ce hal yastawuna ba sai Allah ce afala tazakkarun shin suna daidaita fuskan misali shin ba ku wa astuwa imam hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta afala tazakkarun kina asalin shi afala tatazakkarun sai an kai mi sai an ka shahita guda sauran kuma sun karanta afala tazakkaruna sai zaman to ta'un biyu ne an kamar da ta'un guda ta koma zalun an kai kalbu ta koma an kai kalbu kinta ta koma zalun an kai idgham kinta sai zaman to afala tazakkarun wazin kin shi afala tatazak afala tatafa'alu ta tazakkaruna mun gane ko shin ba kwa wa'astuwa kenan misalin al'a'ama shine ne mai makahu kafiri kenan bai ganin gaskiya shi ko albasiru mumini kenan shi ko al'asam kurma kafiri kenan bai faɗar gaskiya an gani ko astamiya kuma mai ji yana karɓar gaskiya to aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ita ce aya ta 25 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه التي تبت mun tura annabi nuh zuwa ga mutanensa ko inni lakum nadhirun mubin akwai qira'a guda biyu akwai anni lakum nadhirun mubin akwai inni lakum nadhirun mubin imam ibn kathir al-makki imam ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-basri sun zammi al-basriyani da imam al-kisai al-kufi da imam abu ja'far al-madani sun karanta anni lakum nadhirun mubin sai zama to kenan nan tana tafiya ne tare da wato abin nan kenan sai zama to an shafe harful jarri kenan wala qad arsalna nuhan ila qaumihi an gane ko bi anni lakum nadhirun mubin aw ga qira'a tunda anna an kaci mun tura zuwa mutanensa bi anni lakum nadhirun mubin sauran kuma sun karanta inni lakum nadhirun mubin sai zama to isti'nafi ne ban sani ko mun fahimta ba yawwa alal istinaf mm. ko kuma sun kace an karanta bi kasr al hamza an kaddara za a kaddara qala wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala inni lakum nadhirun mubin ina fata an fahimci ni yace ni mai gargadi na zuwa gare ku lakum ana da bai ce wala kunna ba ga maza na dai an ka tura shi a hanga mata ya ce musu ni mai gargadi na lakum gare ku mai bayyana gargadin shi koko gargadi na bayyananne na koko ni mai gargadi ne bayyananne nake a zahiri ba boye ba boye sha'ani na yake ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 151 sun kace waɗanda sun ka karanta bil kasri احتج لقراءة الكسر بالنظير أني من متتمكا فإن القول المضمر بها دمي أكوي القول المضمر وند أنك بوي أنك شافي كنن قد أظهر أن بيناش في نظيرها أتكن تمكرت من قوله تعالى قال يا قوم إني لكم نذير مبين كما كان بني أتنشكن سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قومي inni lakum nadhirun bi kaga shan qala ta bayyana wal qista fil ayatin wahida kiran qista guda ce to kiran sai zamanto wannan qira'a ta mai kasra tana da wani wuri wanda yake istishhadi akan maganarta to Allah ta'budu illa Allah yace ka kubota makowa in ba Allah ba inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina ji muku tsoron azaba ta yini mai raɗaɗi to asalin raɗaɗin na azaba ne amma sai an ka danganta shi zuwa ga yinin don saboda cikin yinin ne raɗaɗin zai afkowa faƙal almala'ul ladhi na kafaru min qaumihi manya daga cikin mutanen shi suka ce an gane ko na an ce almala'u li annahu yamla'una almajalisa suke cika wuri yan an zuba a garin kowa sai su koko yamla'una almajalisa bi qamatihim alwafiya suna cika wuri da girman jikinsu a gare su suna an manya sun ci sun yi bilbilbil suna walƙiya Mm. na fata an fince ni domin in akwai wadata ko da jikin mutum bai kiba to sai ya jikin shi yana walƙiya sai sun kace ma na raka dama me yasa masu mulki ne da masu kuɗi da masu ganin su 'yan dangi ne da masu 'ya'ya suke faɗa da gaskiya saboda su suke da ƙarfi sauran duk mabiyana shi yasa Allah ke cewa mala'ul ladina kafaru min qaumi domin babba in ya bi ai kowa zai bi ko ba karan bane ko mu ce galibi fa qala al mala'ul ladina kafaru min qaumihi wadanda kafirta manya daga cikin mutane sun kace ma naraka illa basharan mislana ai kai ba komai bane illa mutum tabkar mu wannan ita ce hujjar kafirai galibi su ce ni su ce manzanni mutane ne tamkar su a'a manzanni mutane ne amma ba tamkar ku ba ina fata an fince su suna ganin Allah ba zai turo manzo bai zan mutum kuku a'a bai dace ba a ce mutumin da ba shi hikuwa kuɗi ba hikuwa mulki an gari ko a ce shine manzon Allah to ina ruwan Allah da kuɗi ina ruwan Allah da mulki inda ba a bi shi ba wa ma naraka taba'aka ba mu ganka ba waɗanda sun ka bi ka illal ladina hum aradiluna sai kaskancin su kaskantattun mu saboda su in mutum bai da kuɗi bai da mulki kaskantacce na a wajen su su ko ba su kallon a'a shin mulkin nan ta wace hanya an ka same shi kudin nan ta wace hanya an ka same su a yau dan mutum ya zalunci mutane ya tattare dukiyar su ya hada kudi yau shi ke nuna cewa shi wani mutum na nagari mutumin da ya yi mulki ya yi shirka ya hada da boka ya kashe mutane da dama dubban mutane don ya kai ga mulki me umfanin ga mulki na shi to sai kana takama da mulki ina imani sun ka ce wa ma na rakar taba aka illal ladina hum araziluna ba mu gansu komi ba sai kaskantatu usulubul hasr ne ma da illa sun ka ce badiyar ra'ayi waɗanda ra'ayinsu a bayyane yake an gane ko ma'ana mutane wanda ba wani zurfin tunani gare su ba wai kaji in kayi imani baka da zurfin tunani su a fahimtar su in kayi zurfin tunani ba za ka bai gaskiya ba wa ma na rara kuma alaina min fadlin ba muka kuna da wata falala ba bu ce wala kunna ba ki taglibi janibin zukuri ala janibin ina sannan cikin wanda sun kai imani da annabi nuh akwai mata sun ka ce wa ma'ana ranar kuma alina min fadlin bal na zunnukum kadibina sun ka ce kai muna zaton makareta ne ku shi yasa don komi talaka abdullahi ibn al-muqaffa wani adib ne na zamanin daular abbasiyya yana da littafi al'adabu saghir da al'adab al-kabir an gane ko adabu saghir wal kabir to littafin shi abdullahi ibn al-muqaffa kashe shi an kai an tuhumce shi da zindiki na mai bayyana musulunci ya boye kafirci amma ba a da tabbaci dai saboda kun san wannan lokacin daular abbasiya ana malamai shari kowane zamani ma ana musu shari malamai na Allah shi yasa in ba Allah ya musu kariya ba saboda muggan malamai suna da alaka da masu kuɗi da masu mulki ko kuma suna da alaka da jama'a su kullum sai su tunura waɗancan in dai sun san sharrin da za su yi ma a ƙari da kai suna yi maka shi ko a kashe ka ko a kore ka ko a ƙi taimaka ma har ka gudu kamar wurin saboda kabar su su ci karinsu babu babbaka suna mantawa da Allah to cikin littafin na shi abdullahi bin mukaffa babu da tabbacin kafircin shi amma dai an tumce shi da zandaka yake cewa duk abin da mai kuɗi yake yi ko mai hali ko mai mulki a yabe shi to in talaka ya yi shi sai a zarge shi idan mai kuɗi ya sa sutura mai tsada in talaka ya sa irinta sai a ce makaryaci na sannan shi a ce mai kuɗi na idan mai kuɗi ya yi dariya sai a ce kai haƙura ne ma abin suna burge mutane in talaka ya dariya sai a ce ji haƙura ne kuma haƙuran zaki ko haƙuran wa zagi idan mai kuɗi ya yi kuwa sai a ce kai alaji gashi da kuɗi kuma gashi da ƙarfin jiki in talaka ya kuwa sai a ce tsayata ta sashe ya kuwa in mai kuɗi ya faɗi gaskiya sai a ce ya faɗi gaskiya in talaka ya faɗi gaskiya sai a ce kai tsayata ta yi mai yawa ma'ana babu abin da talaka zai yi wanda mai kuɗi zai irin shi face ga mai kuɗi ya bona ga talaka kuma ya zamanto abin zargi to kajiya sun kace bal nadhunnukum kadibina sun hada musu abin da Allah ya ce suna neman abin imani suna cewa kai ƙarya na su kai talauci na sha musu kai a jere a nemi matsalar su eh wani a ce ya tabu na bai da hankali wani a ce a kuɗi na abai da kuma shi jari tsiyata ta fara bugu ne ga shi buga kuwa a bare ko inda kace zaka tsare gaskiya in mallami na a nemi muka wani abu a ce kaza kun san yalla zikirin nan da kake ya fara ci ne sai ya ta fara bugu ne a samu mai wani abu ce in koyi na haidda zakka ba ku dan dan mai na shi yasa shi ka buda muku wuta ko ba ka ba duk da inda za su nemo ka illa sai su nemo ka ita Allah ya kyauta duk wani abu da zaka cin karo da shi an riga an yi shi bari mu bar wannan haka nan sun ka ce sai Allah ya ce to qala ya qaumi aya ta karshe da zamu dauka kenan wanda akwai tawjihi da ilmul qira'at kadiba cikin safha al qira'at wa athruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 836 al muhim yace qala ya qaumi annabi nuhu yace ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi ku bani labari la ara'aytu haka malamin suke fassara shi akhbiruni kenan ba ara'aytum in kuna gani ba ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance akan hujja ko shari'a daga wajen ubangiji na wa atani rahmatan min indihi Allah ya bani rahma nan rahma sun fassara ta da wato annabta kenan kadiba cikin alwujuh wan nazair na imamu damaghani kaga rahma kuma anan take dauka fa ummiyat alaikum an gane ko sai an ka makamtar da ku daga gaskiyar ko kuma qira'a fa amiyat alaikum sai tan makamta daga gare ku an gane ko ba sai ko muna fahimta ba yawwa idan muka duba wato imam hafs wanda yake rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karta fa ummiyat alaikum an kam makam ummiyat an makamtar da ita alaikum daga gare ku sai zama to kenan fa'ilin ma'ana Allah ya makamtar da su muna ganewa fa'amiyat alaikum sai ta makamta daga gare ku ita rahamat kenan ummiyat alaikum an makamtar da ku daga rahamat amiyat alaikum rahamat ta makamta daga gare ku ba sani ko mun fahimta ba to idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an kafin mu je zuwa ga yadda za a gane ma'anar an gane ko da suka zo karkashin wannan aya sai suka ce wato ita ƙira'a ta fa ummiyat alaikum an kafa mata hujja da cewa siyaki siyakin kissa kenan fa innal fa'ila fiha huwa Allah ta'ala Allah ne fa'ilin kenan fa ammaha Allah alaikum Allah yan makamtar da ku daga gare ta an gane ko yawwa to dama an ce wa atani rahmatan min indihi to fa ummiyat alaikum aslin ummiyat fa amma Allah aslin fa'ilin na Allah ne duk da yake ba izhari shi ba an kata bisiga al-mabni lil maf'ul wa atani rahmatan min indihi shi ko qira'a fa amiyat alaikum sai ta koyu gare ku tunda shi ne abin da ake nufi wato ta koyu daga gare ku an gane ko Allah ya ce fa amiyat alaihimul anba'u yawma idin ko kaga sai al'amba'u labarai fa amiyat alaihim sun kama kamta daga gare su ma'ana kuma sun ka boyu gare su to nan don mu gane ayar da kyau mu gane larabcinta da kyau akwai wani abu cikin ilimin balaga ana kiran shi alƙalbu ba zuciya wa gaba alaran ba kuma ba kalbu ba wancan na ilmu sarfa kalbul makani an gane ko wanga kalbu cikin ilimin balaga shi alaran ba kalbu usulubul kalbi shine a juyar da abu juyarwa asalin magana kun kama kamta daga gaskiya an fahimta ko kuma Allah ya makamtar da ku amma sai an kamar da rahamat ita ce tan makamta daga gare su rahamat tan makamta daga gare su kenan kamar rahamat tana tahiya ne bata gansu ba sai ta kauce musu fa ummiyat alaikum Allah subhanahu wataala ya sa rahamat ta kauce muku kenan tabbatu daga gare ku kenan asirin ku ne kun ka makamta asilinta fa amitum alaiha ko fa ummitum alaiha amma sai an ka ce fa'ummiyat alaikum ko fa'amiyat alaikum to suna ne kalbu ana ran makaliki akwai mawadi almuttafaq alaiha akwai almawadi almukhtalafu fiha cikin alqur'ani ko cikin usulul larabci wanda malamai akwai ran da sun yi ittifaki kaga nan fa'amiyat alaihimul anba'u labarai sun kama kamta daga gare su a'a su suka man kamta daga labaran tunda asalin magana kenan fa'amu anil anba'i su suka makamta ba wai labarai suka makamta daga gare su ba mun gane ko to sai annabi nuhu yace anulzimukumuha yanzu zamu cilastar da ku daga rahamat wa antum laha karihun ku kuna kyamata anulzimukumuha kumu alwawu wawul ishba' ka karanta anwa'ul wawu cikin ilmin larabci sun yi wawun 30 sai ka rubuta majalisar ko doktora kenan idan kun ki karba babu abin da zan iya yi muku shi yasa duk wayonka duk iliminka duk da'awarka ka gane cewa isar da yarda sawa a yarda da sakon na Allah ne ba naka bane don ka iya wa'azi kana da ilimi kana da nahau kana da balaga alaramma ka iya sarfu ka iya duk wani ilimi a ce dai gashi ka san shi dai ka kwari ka iya bayani ka iya hatta raci ka iya to duk aikin banza na in Allah bai so a karba ba a karba annabi nuhu shekara 950 yau na wa'azi amma duk da haka Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kuma matar shi ma duk abin gaba ta musulunta ba ka kusa an jima ana wuta munan da ma ka yi matar ka magana kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ka ce ka gaji to ɗari shekara ɗari tara hamsin annabi annabi duk yana wazi amma duk da haka bata musulunta ba kai ba ita hadda ɗane bai musulunta ba wahala bai nahu malmauju fa kana min al-mugraqi ne Allah ya sa darasi na gaba ya zo za mu kai gari shi to kai annabi nuhu ya wa'azi na da ba karba mai ba kuma dan mutum dubu ɗari sun karba maka mutum nuna suka karba annabi nuhu ai kalili ko Allah ce ko to amma duk da haka annabi nuhu ba shi ke nuna ya sabkar ga annabta ba shi na nan cikin ulul azumi na rusuli ko cikin manzanni bai da cikin ulul azumi na rusuli duk da ke an kaɗan da suka karɓa mu to dan jama'a mai yawa ta karɓa ba shi ke nuna ba ka kai manzanni daraja tun da kai ba manzo bane ba annabi bane ba sani kuma fahimta ba to da haka a sa usulubi mai kyau a yi da'awa kuma a yi fatan mutane su karɓa eh wannan shine kawai don haka wanda Allah bai so shi karɓa ba zai karɓa ba Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har da zamu haɗu da Allah dan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh